الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darsinmu da muke gabatarwa na ilmul waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah wanda shine wannan darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na 16 wanda kuma mun dauko bayani mun kare bayani a cikin suratu al fath an gane ko mun kare bayani a cikin wato suratu al fath kenan za mu tashi a cikin suratul rahman mun gane ko yawwa amma kafin mu tashi a cikin suratul rahman kafin mu tashi a cikin wato suratul rahman mun yi mantuwa ko mun yi tsallake mun tsallake aya guda biyu za mu koma akan su aya ta farko tana cikin suratul ali imran mun tsallake ta aya ta biyu tana cikin suratu al-ma'ida ita ma mun tsallake ta kenan dole sai mun dawo akan su sannan kuma mu koma insha Allah ta'ala a can cikin suratu ar-rahman a shafi na 342 a cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al-karim na ustad dr abdul karim ibrahim awad wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya ya ce to fal waqfu ala qawlihi husnan sun rubuta kenan hasanan ne kuskure na sa an ka samu na tiba'a yakhtalifu fihi bayna al waqfi wa adamihi bi ikhtilaf al qira'at kenan nan waqfu al ibtida ya samu asali ne saboda ilmu al qira'at in an karanta ta qira'a za a tsaya in an karanta ta qira'a za a wuce yace fi qawlihi wa kaffalaha faman qara'a yace wanda ya karanta wa kafalaha bit takhfifi an gane ko kenan wanda ya karanta bi takhfif wa kafala hayran takhfif ba a sa shadda ba waqafa ala kalimati hasana kenan zai tsaya akan kalima ta hasana an gane ko yawwa wanda ita qira'a ta wa kafalaha ita ce qira'a wadda ba ta alkufiyuna ba ma'ana da hamza da asim da hamza da kisa'i da khalaf su sun ka karanta wa kafalaha sauran kuma suka karanta wa kafalaha wato irin wato irin imam nafi' da imam ibnu kathir sannan kuma da imam abu amr ibnu al-ala sannan kuma da imam ibnu amir da imam abu ja'far da imam yaqub su sun ka karanta wa kafalaha to in mutun ya karanta bi takhfifi wa qafa ala kalimatu hasanan li'anna ma ba'dahu domin abinda zai zo baya wa huwa wakafalaha munqati'un an gane ko yankakke ne ma'ana bai da alaka da shi ta fuskar abin nan domin yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya tayar da Maryam tayarwa wadda take mai kyau ma'ana tarbiyya mai kyau an gane ko fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin sai cewa ambataha nabatan hasanan an gane ko yawwa to nan balaga malaman balaga sun kace ya kamata a ce wa ambata ha in batan domin ya ce ambata shi ko af'ala mastarkin shi if'alan ne inda ba ya samu illa ba kaga akrama yukrimu ikraman aqdama yuqdimu iqdaman ko ba ka nan bane arsala yursilu irsalan amma bai ce ambata yumbitu imbatan ba to bi haka wasu kace shi nabatan ismul masdar ne wasu kace to mi addalilin da dai yasa bai ce imbatan ba sai suka ce saboda Qur'ani yana amfani da kalimomi biyu don su ba da ma'anoni biyu kenan asalin magana wa ambataha imbatan hasanan fa nabatat nabatan hasanan to kaga kowane sai ka mai gudanar saboda in ka zo sai ka kaddara ma'ana Allah ne tarbiyyantar da ita tarbiyya mai kyau sannan kuma sai ta tarbiyyantu tarbiyya mai kyau wanda yake nuna maka wanda ya ma Allah aiki Allah ba zai tsoratar da shi ba babanta mutum ne na gari mamata kuma bata sauya ba ta yi fatan ta zanta gari kuma sai Allah ya taimake ta akan haka muna gane wannan to kenan tun da haka ne da an ka ce waka falaha kenan nan ana nuna zakariya shi ya dauki mi shi ya dauki rinunta ba dalla kenan nan kamar an yi zancen Allah yayi sai an kai zancen zakariya yayi kenan kaga sai ka tsaya wato abin nan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana sai ka tsaya sai ka ce wa kafalaha zakariya tunda shi ya dauki nauyinta ban san ko mun fahimta ba yawwa duk da yake wanda suka karanta da takfifi suna karantawa wato da alhamza kenan wa kafalaha zakariya shine abin nan an gane ko to amma tunda an ce tsayawa za kai sai ka ce wa kafalaha zakariya sai ka yi sukuni mun gane ko to kuma Allah ya faɗi cewa zakariya yayi kafalarta dan Allah ya ce wa matu wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam kaga annahum tanaza'u sun yi jayayya fi kafalatiha wajen daukar renonta wata shajaru sun yi jayayya shi ma shi ma ta shajara an gane ko yawwa fi dini amma don addini sun kai ba don don saboda addini ya ci gaba tunda wannan abu ne wanda addini ya yarda da shi a yi jayayya don neman wanda zai abin da nata amma in mun ka dauki wa kaffalaha wanda ita ce qira'a ta al-kufiyuna wa kaffalaha zakariya an gane ko kufiyuna haka suka karanta kaffalaha sai dai shi shu'ba wanda rawi ne na asim shi da yana sa alhamza su ko kufiyuna ba su sa alhamza banda shu'ba kenan su sai su karanta wa kaffalaha zakariya su wuce shi kuma yana karanta wa kaffalaha zakariya kenan Allah subhanahu wata'ala sai ya dora ma zakariya nauyin mi nauyin abin nan tunda kaffala nan yayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu kaffalaha damiri na maryam zakariya shine maf'uli na biyu ko zakariya a kira'a ta shoba to kuma duka wannan babu ne cin karo da juna saboda mi saboda inda Allah bai dora mai bai zai iya dauka ba amma sai Allah ya boye abin sai da an kaje an kai ƙuri'a ban sani ko mun fahimta ba to nan kaga al-waqf wal ibtida yana da tasiri da mi yana da tasiri da ilimin qira'at wagga in qira'a da wannan qira'a don saboda waccan qira'a kenan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa kaffalaha zakariya a duk fi'in suna koma zuwa ga Allah kenan sai a hada su amma can waka fala ha zakariya domin yana koma ne zuwa gami fi'il yana koma zuwa zakariya kina abambanta su ba sai ko mun fahimta ba yawa shi yasa kenan in qira'a zaka karanta wa kaffala to hadewa zaka yi don wanda adda fi'ili na ambata shi adda fi'ili na kaffala amma in qira'a zaka karanta wa kafala to wanda adda fi'ili na ambata ba shi adda wa kafala ba domin zakariya can maf'ulun bihi ne an ce wa kaffalaha nan kuma cikin wannan qira'a wa kaffalaha zakariya'u kenan ya zama to mi ya zama to fa'ili an gane ko eh ya kamata hukunci nan waka falaha zakariya tunda masu abin nan masu shadda in sun karanta waka falaha kenan zakariya in su in kuma zaka tsaya kai sukuni ban san ko mun fahimta ba yawwa eh ayat da muka tsallake ita ko ta biyu tana cikin suratul ma'ida wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal ya dahu mabsuta ta ne yunfiku kaifa ya sha a cikin alwaqf wal ibtida fil qur'an al karim wa atharuhu fi taqrir masail al aqida a safha ta 95 yace malamai sun yi sabani wajen mabsuta ta ne shin ana tsayawa akan su ko ba a tsayawa wasu sun kace tarjihul wasli za a sadar sai kace kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء su ko dan sun kace alqawlu thani tarjihul waqfi su sun rinja da a tsaya kenan bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha to waɗanda sun kace za a sadar sun kace yunfiqu kamar imamu sajawandi yake bayyana wa cewa li anna qawluhu yunfiqu min maqsudil kalam yana daga cikin abin da ake nufata daga magana ma'ana shi ne manufar maganar fala yusta'nafu ba a farawa da shi yace su a wajen su inda a irabi bal huwa halul li dhamiril ha'i hali ne na dhamirul ha domin al ha'u yadahu ma'rifa ne dhamiri na to kenan jumla ta yunfiqu sai ta zama to mi hali domin aljumal ba'd al-ma'arifi tana kumawa ahwal yace ala qawli man jawwaza al-hal lil mudaf ilayhi akan ra'ayin wanda yace mudaf ilayhi hali yana iya zuwa gare shi an gane ko waɗansu malaman nahu sun ce shi na zuwa ne ga mudaf amma bai zo ga mudafun ilayhi amma wannan magana tasu ba dole bace kenan sun yace wal haqiqatu anna Allah ta'ala huwa al-basitur razzaq kina haqiqa Allah shine al-basit mai yawalwatawa na arziki ar-razzaq mai arzitawa wa dhikrul yadaini da anka ambaci hannaye za'idun kama ƙari ne li bayani umumul in'ami kama a nuna Allah ya yi ni'ima kenan nan abinda suke nufi kenan su ko wanda sun kace ana wucewa sun kace suka ce ana tsayawa annal jumlata yunfiqu musta'nafa sun kace a jumla ce ta daban ma'ana tana dauke da ma'ana tata ta musamman walaysat halan ba hali bace an gane ko wa bittali yasihu ibtida'u biha to tunda ba hali bane kina ana iya farawa da ita kinan bal yadahu mabsutatan sai kace yunfiqu kaifa yasha an gane ko ya faɗi malaman da sun ka ɗauka shi suka kawo wannan ra'ayin to wannan waqf wal ibtida yana da tasiri da ilimin aqida an gane ko tunda in mun ka ce bal yadahu mabsutatani jumla ce tamma kina sai zaman to an tabbatar da sifofi na hannaye ga Allah subhanahu wata'ala duk da yake ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wakilta yadaihi yaminu dukkan hannayen Allah guda biyu dama ce bai da hagu shi yasa hadisin da ya zo wani yadda yake cewa kamar yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana abin nan bishi malihi da hagun ubangiji malamai sun yi magana suka ce a'a shi rawun yayi ishara ne bisa ga ɗayan hannun shi ba yana nufin hannun Allah ba ko kuma yayi kuskure ban sani ko mun fahimta ba yawwa amma wanda ya hana ai waqafi sai ya ce mabsutatani yace anna bainal jumlatayn ittisalan li anna al-infaq min sifati al-yadayn domin ai shi ciyarwa ko bayarwa yana daga cikin sifofi na hannu ina fata an fince ni to amma abin da ya kamata a gane shine cewa nan yadahu ba za a fassara shi ba da ni'ima ta Allah domin waɗanda suke kore sifofin Allah sai ce a bal yadahu mabsutatani qudra Allah a yo qudra Allah guda biyu ce ko guda ce in ka ce ni'imomin Allah ni'imomin Allah guda biyu ne a'a ina fata amince ni sai ka tabbatar sai dai wani wuri kuma cikin alkur'ani daga ya ce awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman to nan da ce aydina kuma aidi bai ce ya daina ba an gane ko hannaye to kuma ta zo sigatul jam'i sai malamai suka ce a'a nan jam'in da yazo ana nufin musanna domin lokaci musanna yana zuwa bai ana jam'i tunda hadisi ya ce kilta yadaihi yamiyin an gane ko in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba bayan ya ce in ta tuba to daga nan sai malam ya kawo magana wadda ibn khuzaima yayi an gane ko kafin wannan yace wa lafdul yadi fi hadhihi al-aya la tahtamilu ziyada wala al-majaz kenan ba ta doka a ce ziyada ake nufi karawa wala al-majazi ko majazi wala ta'wil ko tawili bi halin an gane ko yawwa ala ayyati hal dai sai ya kawo magana ta ibn khuzaima yayi da ya raddi akan cewa abin nan ba hannu ake nufi ba inda ibn khuzaima yake raddiga jahamiyya wata firqa da take ta'wili sifat ko take kore sifofin Allah subhanahu wata'ala eh kadiba cikin at-tauhid wa ithbatu sifati rabbi azza wa jalla na ibn khuzaima sannan kuma ka magana ta imamu darimi wanda shi ma yana da littafi na hadisi musnad na imamu darimi shi ma ar-radd ala al-jahamiyya lid-darimi ya kawo ganganun malamai sannan ya kawo adilla min alqur'ani was sunna wanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne siffantuwa da hannu duk abin da ka kore wanda zaka tabbatar suwa sai ka iske ah to in ka ce misali hannaye ba hannayen ubangiji ake nufi ba ya hannayen suke bai nuna mana yadda suke ba ba mu san kaifiyar ubangiji ba laysa kamithlihi shay amma tunda ya tabbatar maka shi da hannaye shi kiran magana ta kare ban sani ko mun fahimta ba yawwa tunda in ka ce a'a kudura Allah ake nufi saboda kana son ka kore hannaye to ai bayi ma suna da kudura in don saboda ka kore ma Allah sifa ce ta hannaye ka tabbatar da kudura to ai bayi masu masu na da kudura in ka ce ni'ima ko taimako ai bayi masu masu na taimako irin gurgudu abin da Allah ya ba su za ka iya tserewa wallahu ta'ala a'lam sannan yin rinja yadda wato wannan waƙafi a tsaya ba dan dole bane yace alwaqfu abyanu an aqidati ahli sunna fi isbati sifati yadaini lillahi subhana kenan in kai waqafi ya tabbatar da sifofin yadaini aqida ya bayyana aqidata ahli sunna qarara lirradd ala man alzama alwasl san goda kuma kai raddi ga wanda yace dole sai an sadar ba wajibi bane annal jumla musta'nafa jumla kuma musta'nafa ce ma'ana ta ɗauki tana ɗauke da wani bayani ne yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa irin yadda ya ga dama wala yasihu an takuna halan ba hali bace an gane ko yawwa to wa wajhu alwasl huna anna qawluhu yunfiqu kaifa yasha muttasilun bima qablahu ma'ana wanda sun kace ana sadarwa saboda yana da alaka da shi ta fuskar ma'ana tunda an yi zancen yadda ولم ي... in lam yattasil lafzan ko da bai ittisali ba ta fuskar lafazi ko kuma ko da ka hada din to ba za ka koyi sifa ba ta hannaye ga ubangiji ba sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam to yanzu waɗannan ayoyin da muka tsallake kenan mutum yana saurare sai ya mai da bayani can a daidai inda suke ina fata an fahimta saboda mu muna so mu bi jerin ayoyi ne matsalar da an ka samu su sun bi jerin babi babi ne da masaloli kenan mu sai mun koma mun sake bin tsarin da za mu bin jerin ayoyi to wani lokaci sai mun tuwa ta zo sai ka iske wato an wuce a cikin littafin al-waqf wal ibtida fi al-qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a safha ta 193 an gane ko ya kawo mas'ala wajen fadar Allah subhanahu wata'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an yace malamai sun yi sabani akan tsayawa wajen al'ard an alwakfa ala ƙaunihi wal'ard kina in ka zuwa ka tsaye akan wal'ard sai ka ce yas'aluhu man fi samawati wal'ard shi kenan sai ka wuce alƙaunin saniyo sun ka ce a'a an alwakfa ala kulle yomin sai ka ce kulle yomin sai ka ce yas'aluhu man في السماوات والأرض كل يوم أنغاريكو يوا تو وجه القول الأول دليل وأن سنك أنا تأيوا تند سوري سنك أنا تأيوا الأرض شيني مغانا تفرقو أن قوله كل يوم شي كل يوم هو ظرف لما دل عليه هو في شأن yana da alaka ne kenan da abinda huwa fi sha'anin take nunawa ay yuqallibul umura kulla yawmin kenan huwa fi sha'nin kulla yaumin an gane ko Allah yana tafiyar da al'amura a kowane yini sun ka ce wa qaddama adh-dharfa kulla yawmin ala muta'alliqihi an gabatar da adh-dharf dharful zaman kenan akan huwa fi sha'nin lil ihtimami don saboda himmantuwa da shi bi ifadati takarruri zalika don yana nuna cewa abin yana maimaituwa wa dawamihi kuma da wamman abuna to wannan na farko kenan sannan ya kawo ma'anar aya in an ɗauki wannan da larabci sannan kuma kawo malaman da sun ka tafi akan wannan ya ce to amma kuma wa wajhul qawli thani waɗanda sun ka faɗi magana ta biyu sun ka ce kulla shi kulla yaumin kulla yaumin zarfun li yas'aluhu zarfi na kenan na yas'aluhu ai anna su'al yaqa kulla yaumin an gane ko wa qawluhu fi huwa fi sha'anin mubtada'un wa khabarun mustaqil kenan mubtada da khabar ne kenan huwa fi sha'anin la alaqata bima qablahu ina fata an fahimce ni kenan asalin magana yas'aluhu man fi samawati wal ardi kullu yawmin wanda ke cikin samai da kasai kullun shi na tambaya Allah ko ba haka nan bane eh in ma kaga mutum bai tambaya Allah ba to ba wai dan dan bai ni'imar ce ta zo mishi kafin ya tambaya ganin dama Allah domin shi Allah yunshi'un ni'am qabla su'aliha yana iya baka ni'imar kafin ka tambaya amma ba shi ke nuna baka da bukata wajen Allah ba in ma can baka da bukata to ai can kana da bukata sha'ir yace la tas'alanna bunayya adama hajatan kakka tambayi dan adam bukata wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu ka tambayi wanda kohun shi ba a bude su 24 su 24 24 hours ko ba ka bane Allah yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana hushi in ka kin tambayarsa wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وبني آدم حين يسأل يغضب شي دا آدم da ka tambaye shi sai na shebaci shi yasa in wata bukata gare ka koma kai nafila ka roki Allah shi Allah shi zai kawo wanda zai tabbatar maka da wannan cikin bayansa ko ya bude maka wata hanya yace to wannan wasfu fol ibtida yana da tasiri a cikin aqida alqawlu awwal magana ta farko alqa'ilu bil waqfi wanda yace ai waqf a ce wal ard to yustadallu bihi ala mas'alataini an gane ko za a tabbatar da mas'ala biyu isbatu taqdir al-yawmi kenan za a tabbatar da kaddarawa ta kowane yini ma'ana duk abin da za a yi a wannan yini Allah subhanahu wata'ala yana kaddara shi tunda ya ce abin nan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin an gane ko sun kace abin da ake nufi da at-taqdirul yawmi ta'wilul maqdur ala al-abdi wa infadihi fil waqti alladhi sabaqa annahu yanaluhu la yataqaddamuhu wa la yata'akhkharuhu ta'wilul maqdur ala al-abd an gane ko wa infadihi fihi za a zartan mabawa da abin da ya roka fil waqti alladhi sabaqa a lokacin da dama ya gabata annahu yanaluhu cewa Allah ya rubuta zai same shi la yataqaddamuhu wa la yata'akhkhar ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي kenan shi wanga takdiri na yini an gane ko yana matsayin tafsili fayyacewa na takdir alhauli na shekara tunda Allah ce fiha yufraqu kullu amrin hakim wal hawli tafsilun min at-taqdir al-umri shi ko na shekara fayyacewa ne na takdiri na tsawon rayuwar mutum inda takhliqin nutfa lokacin da za a halittar wato dan adam shi ko wal umri shi takdiri na rayuwa tafsilun rarrabewa ne min at-taqdir al-umri al-awwal na da kaddarawa ta shekara ta rayuwa ta farko yawmal mithaqi tun ranar da Allah ya karbi alƙawali ga bayansa to suna cikin tsatson annabi Adam wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to shi ko ga taqdir na al-umri al-awwal وهو تفصيل شيكو تفصيل من التقدير نقدر الأزلي تتون أزل إنجمالا بهوشي الذي خطه القلم وند القلم الله يربط في الإمام المبين أتكين إمام مبين نا الإمام بالما أكن هبا أنا أعرف إن تكين للتاهي التي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المبين هو من علم الله عز وجل شي أبندا أتكين لوه المحفوظ يعني تكين علم الله سبحانه وتعالى وكذلك منتهى المقادير في آخريتها دو أبن أنك قدر أكرشي سنة كوما واني إلى علم الله عز وجل زواج علم الله مدوك تنسركي وكاجنا كل يوم يبدأ التقدير اليومي يعني أنت يسأله من في السماوات والأرض كل يوم نبي إثبات الصفات الفعلية wannan zai tabbatar da sifa ta fi'ili ta aiki al-ikhtiyariya ta zabi lillahi ga Allah subhanahu sarkakakken sarki wata ala madaukakin sarki shi yasa wa qad bawwaba al-imam al-bukhari imam al-bukhari yayi babi rahimahullah Allah ya masa rahama wa rahimallahu jami'al muslimin fi sahihihi babu qaulillahi babu qaulillahi ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'nin an gane ko sai ya kawo aya wannan ya kawo mai atihim min dhikrin min rabbihim muhdathin da fadar Allah la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra kenan wannan yana nuna cewa akwai as-sifat al-fi'liyya al-ikhtiyariyya fi'iliya ma'ana ta aiki wadda Allah yana zartar da abin da yake so sannan kuma ikhtiyariya ta zaɓin Allah ina fata an fahimce ni yawwa sannan bayan wannan ya kayi bayani kan zancen Imam Bukhari sannan ya ka magana ta Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin an gane ko yawwa to da maganganun da ya kawo to sai mu ta zuwa magana ta biyu wal qawlu thani magana ta biyu wa huwa wa huwa al waqfu ala qawlihi ta'ala wanda sun ce ana tsayawa yasaluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin yufdi ila nafi dilalati hadhihi al aya ala thubut al af'al al ikhtiyariyya kina wannan in mun ce sai mun tai kullu yawmin mu tsaya zai kai ga mu ga kore dilalatul aya aya ta nuna ala thubut al af'al akan tabbato ayyuka al ikhtiyariyya na zabi lillahi ta'ala na Allah lillahi ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki wata ala madaukakin sarki an gane ko li anna fihi taqriran anna su'al huwa alladhi yaqa'u yawman min al-ibad yawmiyyan min al-ibad kenan wannan ta nuna kawai tambaya ce take zuwa ga bayi kullu yawmin ba kuma Allah yana da sifatul ikhtiyariyya kullu yawmin ba domin in kace yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin ya kuma zuwa ga yas'aluhu fi aikin bayi amma in kace yas'aluhu man fis samawati wal ardi in kace kullu yawmin huwa fi sha'anin ai huwa wato fi sha'anin kulla yau kaga wanda sai tabbatar da cewa ga Allah ko da yaushe Allah yana zartar da ayyukan da yake bukata to da yazo wajen tarjihi sai yace alladhi yadhharu anna al-qawl al-awwal huwa as-sawab fi al-mas'ala ma'ana ya zabi cewa magana ta farko ita ce daidai yace annahu yu'ayyiduhu ma ja'a fil hadith an gane ko yana gaskata wannan abin da zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an abi darda daga abi darda radiyallahu an Allah ya kare da a gare shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi qaulihi ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'an qala min sha'nihi an yaghfira dhanban yana daga cikin sha'anin Allah ya gafarta zunubi wa yufarriju karban ya yaye damuwa wa yarfa'u qauman ya daukakar da wasu wa yakhfadu akharina ya yi kasa da wasu kaga wannan yana zuwa ne a kowane yi a kowane yini imamu ibn majah ya fitar da shi a cikin sunan da ibn hibban an gane ko da kuma imamu tabrani a cikin al-awsat da kuma imamu al-baihaqi a cikin shu'abul iman sannan kuma ya kawo shi a cikin al-asma wa sifat shi imamu al-baihaqi yana littafi haka an gane ko imamu al-busiri busari wanda yake da alaka da hadisi ba wancan busari ba mai alburda yace hada isnadun hasan isnadin shi hasan da sannan kuma ya Sheikh Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya inganta shi a cikin sunan Ibn Majah Imam Bukhari kuma ya yi ta'liqin sa galibi kuma abinda Imam Bukhari ya ta'liqi a cikin sahihi nashi ana ba shi karfin inganci an gane ko yawwa sai dai Imam Daruqutni ya sawwaba wato riwaya al-mawqufa kama qala fil ilal al-muhimmu dai kuma hadithin yana da shahidai wa hadisai biyu da suke shaida karfafa shi kenan marfu'ai min hadisi Abdullah ibn Munib na Abdullah ibn Munib da kuma hadith ibn Umar kenan Abdullah ibn Umar Imam al-Bazzar ya fitar da su to kaga wannan ya nuna sannan kuma daga cikin abin da yasa an karin jari da waccan magana ya zo daga Ibn Abbas radiyallahu anhu babban masanin al-Qur'ani da tafsirin sa shine turjumanul Qur'ani kenan bima yatawafaqu ma hada sannan kuma abu na uku anna qaula amatul mufassirin wa jamaahirihim kama sabaka shine magana ta jamhurin malaman tafsiri shi yasa sai an karajjaha wannan magana akan mi akan sauran maganganu akan sauran tsaye din magana to min ka tsaya yasaluhu man fis samawati wal ard sai ka tashi kullu yawmin huwa fi sha'an an gane ko duk da yake cewa kullun ana tambayar Allah wannan magana ita ma tabbatatta ce babu ranar da bayu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah an gane ko yawwa ita ma ma'anar ba wai babu ta bane babu ranar da bayi ba su bukatuwa zuwa ga Allah babu ta ko da yaushe kana bukatuwa zuwa ga Allah sai dai in baka hankalta ba shedan ya shigaltar da kai amma dai tabbas kana da bukatuwa zuwa ga Allah don iskan da kaka shaka nawa na na Allah to ya Allah tsida shi fa zuciyarka da ta buga in kai bacci baka ma sai inda kake ba kuma kana shaka iskan Allah Allah ya kyauta ayar da zamu tashi akan ta ta gaba sai aya ta 27 a cikin suratul hadid a shafi na ɗari uku da bakwai a cikin littafin alwakfu waliftida fil ƙur'anil karim wa asaruhu fi takriri masail al'aqida na absarul islam bin waƙaril islam shi kuma wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje alna fi ƙurubin ladina taba'uhu ra'afatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha yace malamai sun yi sabani fil waqfi wa rahma an gane ko kenan wa wasliha bima ba'daha ala qawlaini akan magana biyu wasu sun kace annal waqfa tammun shi waqfi cikakke na kenan yana nuna magana ta tsaya sabon magana za a shiga au kafin ko ku a ana tsayawa amma duk da yake akwai yana da alaka da abin da zai biyo baya ta fuskar ma'ana ala qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a tsaya wa rahma kenan sai ka ce
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
سيكا تايا القول الثاني مغانا تبيو أنه لا وقف هنا سنكة وسمى لما سنكة باب وقفي بل ينبغي أن توصل بما بعدها أسادة إتأمن ذي بيوبايا كنا سيأتي
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم
ووجه القول الأول abin da yasa an ka faɗi magana ta farko anna qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha kenan jumla ce istinafiyya ba a cewa rahabaniyatan ibtada'uha domin wa rahabaniyatan nan tanwini na mai fatha da tanwini mai fatha da kasra in hamzatul wasli ta zo bayan shi kaga za a yi kasra in ba kira'o'in da suka karanta dhamma ba sai ka ce wa rahabaniyatan ibtada'uha waɗanda sun ka ce kenan a tsaya rahma sun ka ce wata ita jumla wa rahabaniya jumla ce musta'nafa ma'ana matsayin kanta take tana nan daban la alaqata laha bima qablaha ba ta da alaka da ita kenan wa rahbaniya mansuba bi fi'lin eh, bi idmari fi'lin za a yi mata nasba da fi'ili ne wanda yake yufassiruhu ma ba'dahu abinda zai biyo baya wabtada'u rahbaniyatan ibtada'uha fa hum min babil ishtighal kenan wannan ya nuna cewa kirkira ta sun kai kenan sai ya zamanto nan Allah ya bada labarin cewa ya sanya wato rahma a cikin zuciya da tausayi a cikin zuciyar mutanen annabi isa amma wabtada'u rahbaniyatan wasu daga cikin su kenan sun kirkiro ruhbaniya an gane ko yawwa su ko wanda sun ka faɗi magana ta biyu sun ka ce anna qawluhu wa rahbaniyatan ibtada'uha jumla ma'tufatan ala ra'fatan wa rahma sun ka ce atafina ba wawul isti'nafi bace kenan in mun dauki wannan ma'ana za ta zan anna Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki akhbara ya ba da labarin annahu ja'ala ya sanya fi qulubi atba'i Isa a cikin zukatan magoya bayan annabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ra'fatan tausayi wa rahmatan da rahma da jinkai wa rahbaniyatan da kuma rahbaniyya ibtada'uha wadda suka kirkira ta wa in kadu qad ibtada'uha ko da yake su sun ka kirkira ta fallahu ta'ala huwa alladhi khalaqaha Allah shine ya halicce ta kidan ba ta daga cikin halittar Allah adalla to kenan nan sai a tashi cewa asarul waqf wal ibtida ala al aqida tasirin sa to ala al qawl al awwal in mun ka dauki magana ta farko fihi anna Allah ta'ala inna ma ja'ala fi qulubi atba'i Isa ar-ra'fata war rahma fa hasb kina Allah ya sanya a cikin zukatan mutanen annabi magoya bayan annabi Isa ra'fa tausayi wa rahma da jinkai fa hasbu shi kadai wa hadha al ja'lu ja'lun shar'iyyun kina wannan sanyawa ce ta mi ta shari'a wa amma ruhbaniyya amma ita ruhbaniyya fa kadibta da uha suna sun ka kirkira ta min tilqa'i anfusihim daga wajen kawunan su walam yaj'alha Allah fi qulubihim Allah bai sanya ta ba yace wa khussatur ruhbaniyya bil ibtida' sai an ka kebance ruhbaniyya da ibtida'i kirkira li'anna ar-ra'fata war rahmata fil qalb domin shi tausayi da rahama a cikin zuciya la tukassibu la takassuba lil insani fiha dan adam bai da ikon wato cewa shi zai kirkira su ko ya aikata su ma'ana ba da kokarin shi bane bi khilafin ruhbaniyya ita ko ruhbaniyya fa innaha af'alu badanin af'alu badanin ma shay'in fil qalbi abubuwa ne na jiki amma tare da wani abu cikin zuciya fa fiha mawdi'un litakassum domin shi tausayi abu ne wanda kawai yana zo maka ne amma ruhbaniyya kai da zaka sama kanka kaga yanzu wadanda cewa ba su cin abinci mai miya kamar yanzu kaga kamar in kun kalli kiristoci a ce namiji bai aure le père kin da ake cewa da le sœur mace ba ta aure karshe sai su koma luwadi da zina Allah ya halatta maka Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum khudhu zinatakum inda kulli masjid to da haka da ka kauce a yau komi imanin ka in ka ci ka koshi baka yi aure ba ai banda za ka yi shi yasa Allah ce walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya aka wannan kawai dan kana ustazu ko liman tsaya in ka ga matar da ta halatta ka aura kuma ba shaidaniya ba yar duniya ka aura eh don ita yar duniya ba mai auren ta sai dan duniya eh dan duniya ka auren yar duniya sun haɗu cikin duniya su ci duniya eh to shin amma ko wani hadisi da ifi da suke kawa la sarurata fil islam to wannan hadisi bai ba la ruhbaniyata ma babu shi ma ko da lafazi amma la sarura malamai sun ce la asla lahu sai dai mu'tazila sai sun ka ce ƙalu bi hadal ƙaulu wasu dallu bihi ala mazhabihim sai sun ka kafa hujja akan mazhabarsu fi annal abda ya khluqu af'alahu sun ka ce bawa shine ke halitta ayyukan shi tunda an ce wa rahaba waje anna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyata nibtada'uha kenan sun ka ce tunda za a kaddara wani abu kenan ibtada'uha kenan mutum shi ya kirkira aikin shi Allah bai da iko akan wannan to amma wannan mazhaba ta su ta yi muni dan Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay ko ba ka dan bane wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ma ismul mawsul ta tufidu al umum ko ba ka dan bane kuma Allah ya ce wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki al mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun kaga Allah ce shi ya halici jirgin ruwa amma yana nufin da izinin shi an kai in ba da izinin shi bai ba da ilimin kun ba za a yi ba sannan ya kawo raddi na shekul islam ibn taimiyya akan waɗanda sun ka faɗi irin waɗannan abubuwan amma alwakfu sahihun shi wakafi a tsaya sahihun ne sai dai ma'anar da su sun ka kirkira su mu'tazila ita ce babu wa amma alqawlu thani magana ta biyu fa fihi dalilun akwai dalili ala anna Allah ja'ala ar-rahma Allah ya sanya rahma war ra'fa da tausayi da jinkai war ruhbaniyya da ruhbaniyya an gane ko gudun duniya zamu ci daga ruhbu na tsoro daga nan da an ka samu ta waye da una na ragaban wa rahaba fi qulubi atba'i Isa alaihi salam a cikin zuciyar mutane annabi Isa lakin al murad bil ja'al sai dai abin da ake yi da al ja'al huna al ja'alul kauni la shar'i ja'al na kauni na cewa abu ya kasance akwai bambanci tsakanin al'amrul kauni da al'amrul shar'i in an ce alja'alul shar'i Allah ya yi umarni ya ce a yi tana yiwa mutane su ce ba za su yi ba alkauni shi ne abinda Allah ya riga ya zartar da shi dole ba yadda za a yi la ya takhallaf bi ayi halin min al-ahwal ina fata mutum shi yasa ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kaga iya ce mai kun din nan ba wanda isa ya ce wannan abin ba zai kasance ba to ya kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to sannan ya zo wajen tarjihi ya ce alƙaulani fil aya fihi ma quwwa duka waɗannan abubuwan suna da ƙarfi maganganu guda biyu wa qad zakara jama'atu min al-fussirin alqawlaini malaman tafsiri sun haɗe zancen guda biyu lam yurajjihu wahidan minhuma ala al-akhar busu fifita guda ba akan wani ina fata an fahimce ni yawwa kidan sai ya zamanto wannan shine abin da ya kamata a duba ko da an ce Allah ya sanya ya sanya musu ruhbaniya nan ja'alul kauni ake nuhi ba ja'alu ash-shar'i ba domin ka fake da ita ce sa wani ma zaka ji ya ce ai bid'a abu ce wanda shari'a ta yi umarni da ita a'a in ka ji an ce bid'a hasana ba bid'a bace abu na wanda addini ya yarda da shi ba sai kuma fahimta ba sai zaman to bid'a lughawiyya kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya iske an hada mutane ga limami daya ko ba haka nan bane ya ba su sallah yace ni'matul bid'atu habihi ne yana nuhin bid'a ce lugawiyya tunda da suna sallah ne daban-daban alhali ko ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi farawa sallar tarawih ko qiyamul layl ban sani ko mun fahimta ba yawwa sannan da yace man sanna fil islam sunnatan hasana wannan hadisi yana nuna cewa mutane ne suka zo masu mutanen ƙauye suna cikin tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar shi ta ɓaci ya tashi ya khutba har an ka taimaka musu to wani mutum sai ya zo da burgamin kuɗi ka da ta faja'a ina ganin a arabiyun ne bi surratin surra da sadun an gane ko burga mai da kuɗi ka da ta'jizu kaffuhu wa anha bal qad ajizat hannun shi ya kasa ya dauko ta yi kusa ta kasa ba ta kasa saboda kuɗin suna da yawa dukiyar tana da yawa to sai na yace man sanna fil islami sunnatan hasana kaga asalin hadisin shine yin sadaka yin sadaka kuma ba wani abu na bid'a ba a dama qur'ani ai yayi umurni da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni sai dai abinda malamai suke cewa in kaji an ce bid'a tana yiwa shi hasana a abin akwai shi a cikin addini ba sai an samu bid'a ba sai dai zamanto bid'a lughawiyya an gane ko amma wa kullu bid'atin dalala haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da haka kan mutun ya je ya kirkiro wani abu cikin addini ya ce a'a ai shi shi na da hujja wadda ta tabbatar mishi da wannan idan mutun yayi haka wannan ya aikata kuskure wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu tashi akan ta ta gaba wato aya ce wato ta farko a cikin suratul munafiqun a cikin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al karim na ustad al doktor abdul karim bin ibrahim awad a safha ta 54 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ko ba haka ba ya ce to kenan nan waka zalika wal waqfu ala qawlihi domin ya ka misali ne guda biyu akan alakar ilmul waqf wal ibtida da kuma ilmul ma'ani ilmin da yake kuna da ma'anoni a cikin ilmin balaga akwai ilmul ma'ani ɗaya daga cikin ilmuka guda uku na shi ya ce to in ka zo wajen idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa huwa kafin kina wakafi ne kafi ya isa amma yana da alaƙa da abin da zai biyo baya wal ibtida bi qawlihi wallahu ya'lamu innaka la rasulu an gane ko yace to wala yajuzu wasluhu bima qablahu bai dace ba a sadar da shi da abin da yake gaban shi li'annahu law wusila domin da an sa in an sadar lasara qauluhu ta'ala wallahu ya'lamu innaka rasulu min min maqulil munafiqina kenan in kace wallahu ya'lamu innaka misali qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu an gane ko to nan ba za a sadar da shi ba domin shi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu an gane ko jumla ce i'tiradiyya magana Allah ce walaysa al-amru kadhalika bal huwa raddun li kalamihim kenan raddi na an kai ba magana suta ba anna rasulullahi wa raddun li kalamihim anna rasulullahi ghayra rasul an gane ko kenan raddi ne ga maganar su cewa shi manzo ghairar rasul fa kazzabahumullah an gane ko Allah ya karetar da su wallahu ya'lamu innaka larasuluh su suna cewa su suna shaida a baki amma cikin zuciyin zuciya ba haka suke ba to sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka larasuluh sai an kai jumla i'tiradiyya an gane ko sannan an ka ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ƙarya suke yi sannan wanga jumla itiradiyya an kawo ta ne dama yana daga cikin ilal na jumla itiradiyya ko hikam saboda in ba a kawo ta ba kuma magana cakulewa za ta yi domin qalu nashhadu innaka la rasulullah an gane ko to inda ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ba a kawo jumla itiradiyya ba da sai da manto kenan sun ce su sun shaida shi manzon Allah ne kuma Allah yana shaida ƙarya suke yi to in ku Allah yana shaida ƙarya suka yi shi manzon shi ne kenan bai tabbata manzon shi ba ina fata ku ce ni shi yasa aka jumla itiradiyya wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah yana tabbatar da kai manzon shi ne kenan ya san haka to wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga wannan ya nuna ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ilmu al ma'ani to ayan mu ta gaba sai cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir fi alquran wa atharuhu wa atharuhu fi taqrir masail alaqida a safhata 277 an gane ko aya ta takwas a cikin suratul tahrim wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم yace malamai sun yi saɓani wajen tsayawa yau la yukhzi Allahu nabiyya yau la yukhzi Allahu nabiyya Allah ba zai kumyatar da annabinsa ba wa wasluha bima ba'daha da sadar da ita da abin da zai zo bayanta alƙaunul al'awwal magana ta farko annal waqfa ala nabi tam wasu malamai suka ce za a tsaya wani akan yau la yukhzillahu nabi tam ne kenan jumla da za ta zo musta'anafa ce alqaulul thani magana ta biyu annahu la yuqafu huna la waqfa huna babu waqaf bal tusalu bima ba'daha sai a sadar da ita da abin da zai zo baya an gane ko kenan yau la yukhzillahu nabiyya wallazina amanu an gane ko ma'a wa wajhul qawl al-awwal fuska ko dalili na fadar maganar farko shine cewa anna qawluhu wal ladina amanu ma'ahu mubtada'un yana matsayin mubtada wa khabaruhu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim fa hiya jumla istinafiyya kina asalin maganar yawma la yukhzillahu an-nabi Allah ba zai tusatar da annabi ba sannan wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim kina su wanda sun kai imani suna tare da shi hasken su yana nuruhum yas'a bayna aydihim wa aymanihim hasken suna tare da su an gane ko suna tafiya tare da hasken su gaban su da bayan su kina sai zamanto wannan aya ta tabbatar da Allah ba zai kumitar da annabi ba amma su masu imani suna tare da annabi suna tare da hasken su ina fata an fahimci to wannan magana kenan sannan kuma wa wajhul qawli thani su ko wanda sun ka faɗi na biyu anna qawluhu wal ladina amanu ma'ahu ma'tufun 'ala an-nabi fi mahalli nasb kenan sun ka ce kenan yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya ranar da Allah ba zai kumitar da annabi ba wal ladina amanu kuma Allah ba zai kumitar da wanda sun kai imani ba kenan wala yukhzi alladhina amanu wal ma'ana anna Allah la yukhzi nabiyahu yawm al-qiyamah wala yukhzi alladhina amanu ma'ahu kadhalika to asarul waqf wal ibtida' 'ala al-aqida shi wannan waqafi da ibtida' yana da tasiri wato ga ilimin aqida ikhtalafa ulama malamai sun yi saɓani ikhtalafa ulama malamai sun yi saɓani fil muradi bil khizi al manfi game da abin da ake nufi da ma'anar khizi kuma ya al manfi wanda an ka kore fil ayati a cikin aya faƙila waɗansu malamai sun ce abinda ake nufi da alkhiziyu al'ihana walakantarwa walfadiha da kumyatarwa waƙila waɗansu malamai sun ce a'a abinda ake nufi da shi al'azabu azaba kama qala ta'ala rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita yace to fa alal ma'ana al-awwal in muka ɗauki ma'ana ta farko la iskala fil aya babu iskali babu rikitarwa a cikin ma'anar aya alal qawlaini akan magana guda biyu in mun ɗauki abin da ake nufi ihana ko fadiha kenan ranar da Allah ba zai walakantar da annabi ba ko ranar da Allah ba zai tozartar da annabi ba an gane ko in mun ce wallazina amanu atafina kenan Allah ba zai walakantar da su ma masu imani ba ba zai kuma yatar da su ba an gane ko in ma mun ɗauki cewa jumla ce mustaqilla yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya kenan nan babu matsala ran da Allah ba zai kumitar da annabi ba su wallazina amanu ma ahu nuruhum yas'a baina aydihim magana su da fantaki kenan kil qaulai duka nan babu iskali in mun doki in mun fassara al khizyu da al ihana wal fadiha an gane ko yawwa yace to amma wa amma al qawlu thani in mun ka dauki magana ta biyu fa innahu yatadammanu yana doka anna Allah la yuhinu nabiyyahu wal mu'minina Allah ba zai wulakantar da annabi ba da masu imani to kenan ita waccan magana ta farko tana nuna Allah ba zai wulakantar da annabi ba zai kuma yatar da shi ba wasu malamai sun fassara haka cewa Allah ba zai ki karɓar ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ba kenan in yan nema za a bashi amma in mun ka ɗauki na biyu fa innahu yatadawwanu anna Allah la yuhinu an-nabiyya wal mu'minina Allah ba zai wulakantar da annabi ba da masu imani yau qiyama to sai sun kai sabani bi ake nuhi da almu'minina wasu sun kace abinda ake nuhi da almu'minina sahabbai domin aya bushara ce gare su tunda su ne farkon mu'minnai ko ba haka nan bane la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ko wa kullan wa'ada Allahu al-husna wadan sun kace a'a abinda ake nufi da wallazina amanu hum kullu man amana bihi fi hayatihi wa badan matihi kidan ya shafi da wanda ya imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a lokacin da yake raye da bayan mutuwarsa ina fata an fahimce ni kidan duk wani mai imani kamar yadda an kawo riwaya daga ibnu abbas asar ne wanda imamul hakim ya fitar da shi yace laysa ahadun minal muwahhidin illa yu'ta nuran yawmal qiyamah ba wanda masu cikin masu imani face sai an bashi haske fa ammal munafiq fayutfa nuruhu kenan shi munafiki daga baya za a bice haskensa wal mu'minu yashfiqu mimma yara min ifa'i nuril munafiq sai mu'mini ya ji tsoro shine wato sai ya ji tsoro daga abin da ya gani na bacewa hasken munafiki fa ya fa huwa yaqulu rabbana atmim lana an gane ko yawwa to kina in mun dauki wannan masu imani Allah subhanahu wata'ala ba zai kumyatar da su ba ba zai wulakantar da su ba ranar tashin alkiyama wa in udhiba ba'dhum fi nari ko da Allah ya azabtar da wasu a cikin wuta fa inna zalika la yakunu ala wajhin ala wajhin la yatalu alaihi al-kuffar tunda an ce Allah ba zai kumyatar da su ba to kenan Allah ko da ya musu azaba ba zai sa kafire su ga azabar su ba wa amma ala al-ma'ana thani amma in mun ka dauki ma'ana ta biyu lil khizi ta khizi wa huwa al-azab in mun ka ce abin da ake nufi yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ranar da Allah ba zai ma annabi azaba da masu imani fal qawl al-awwal yatadammalu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'adhab yawm al-qiyamah yana nuna cewa kenan ba za a azabtar da manzo ba kaga dan babu wata matsala wa amma al-qawl ath-thani in mun ka dauki na biyu fa innahu yatadammalu anna al-mu'minina la yu'adhabuna aidan to su ma mu'mini ba za a azabtar da su ba kenan ko kaga wanga akwai iskali akan shi tunda in mun ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya mun ka tsaya ranar da Allah ba zai ma annabi azaba ba ko da mun ce walladina amanu ma kaga nan babu matsala amma in muka ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladina amanu ranar da Allah ba zai ma annabi azaba da masu imani gaba daya to kana akwai matsala to ne shi samu mu'tazila sun kafa hujja da wannan aya anna murtakibul kabira la yusamma mu'minan sun ka ce duk mutumin da ya aikata kaba'ira ba a kiran shi mai imani li'annahu law kana mu'minan da ya zama to mai imani la dumina adamul khizi yawmal qiyama da an tabbatar mishi Allah mun ce mishi ba za a azabtar da shi ba wa in fa innahu la yusamma mu'minan li'annahu mustahiqqun lil azab sun kace ba za a kira shi mai imani ba domin ya cancanci azaba shi yasa sun ka fassara aya rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita واستدلت المرجئه ايضا سوما مرجئه كاغا سونكا كفا حجه بهذا على ان المؤمن لا يعذب يوم القيامه سونكا تشي مؤمني بذا عذبتر دشي با لان اسم الايمان باق له an gane ko yawwa su murji'a wanda suna ganin aiki bai shiga cikin imani kawai dai imani daban aiki daban sun ka ce to kenan ko tun da kana da imanin kake nan duk yadda aikin ka bai yi kyau ba kawai mumini kace ba za a yi maka azaba ba kaga su ko sun koma kishe sun koma kamar bangare guda daga mu'tazila wallahu damina lil mu'mini adam al khizi wal azab shi yasa malam yace wala dalila li wahidin minhuma babu dalili an gane ko domin su abinda suke kafa hujja da shi wastidlalul mu'tazila wal murji'a bil aya alaihi ajwiba an ba su amsa an gane ko abinda ake nufi rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wadansu malamai suka ce abinda ake nufi shine al khulud fi nar wanda ka tabbatar da shi a cikin wuta ba ana nufin wanda ka shigar da shi ba domin mumini tana yiwa in Allah ya so ya shigar da shi ya azabtar da shi an gane ko daidai gurgurdon abin da yayi in bai samu ceto ba daga baya a fidda shi an gane ko sannan kuma sun ce al mudkhal fi nar makhziyun fi hali dukhulihi wanda ya shiga cikin wuta a lokacin da yake cikin wutar za a shigar da shi lokacin da yake wulakantacce amma bayan Allah ya fitar da shi ya sashi aljanna ai ba wulakantacce na ba sannan kuma da Allah ya ce yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a la yaqtadi nafi al-ikhza'i mutlaqan ba tana nuna cewa ba za a wulakantar da mutum bane gaba ɗaya wa inna ma yaqtadi Allah yahsul al-ikhza'u halu ma yakunu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu kina ana nufin ba za su samu wulakanci ba lokacin da suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su lokacin da suke tare da shi ba su samu wulakanci amma an yi hisabi mutum ya tantance huta to kenan yana nuna wannan lokaci ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba wasu sun kace kai abinda ake nuhi innal aya fi sahaba ta shahi sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai na kenan sai zaman to ba dukkan mu'min ba sannan kuma amsa ta biyar sun kace annal ikhza'a mushtarakun bainat takhjili wal ihlaki kina aya wato shi kalma ta al-ikhza kumyatarwa tana ɗauka at-takhjil sawa kumya wal ihlaki kuma tana nuhin halaka kinan inda an ka ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu kinan nan tana nufin huwa al-awwal an gane ko shine wato wanda duk kassa shi wuta ka kumyatar da shi da an ka ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya Allah ba zai halakar da annabi wallazina amanu ba domin wanda halaka ta tabbata a gare shi ya tabbata a cikin wuta wasu sun ce a'a annal aya laysat ala umumiha ba umumin ta ake nufi ba da an ka ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya fa thabata annahu laysa kullu man dakhala an-nar fa innahu makhziyun domin wasu sun fassara wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya shiga wuta don kaga ko tunda an ce babu wani wanda zai wuce shiga aljanna sai ya bi ta cikin ta ma'ana kenan sai ya bi ta kanta kenan kaga sai ya bi ta wuta kenan wanda ba shi kenan duk wanda ya bi ta nan ba ya zan kaskantacce sun ka wadansu malamai sun ka ce a'a abinda ake nuhi da alkhizi anna almurada bi adami alkhizi anna Allah la yaftahu ala ru'usil khalaiq Allah ba zai kuma tar da su ba ga mambayi ya ce ga laihin da kun kai sai dai in ma ya kai su ta ya kai su ta amma ba tare da ya gwada mabayi ba waɗansu malamai sun ka ba da amsa ta takwas sun ka ce a'a adamul khizi khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah shi kadai ne an ka ce ba za a kumetar ba kenan sun tsaya akan wancan qira'a ta waqafi yawma la yukhzillahu nabi amsa ta tara in sullima anna al-aya fi usatil muwahhidina in ma an dauki cewa aya tana magana ne akan masu sabo daga cikin masu tauhidi fal muradu bil khizi al-ihana an gane ko ana nufin al-ihana walakantarwa wal fadiha da kuma tarwa lal azab kama sabaka ba azaba ake nufi ba ina fata an fahimce ni to shi yasa yace wajen tarjihi malamai sun kawo magana guda biyu wasu kuma malamai sun ce duk waɗannan maganganun ana iya fassara aya da su yace amma shi dai abin da yake bayyana gare shi a ɗauki magana ta biyu ita ce arjahu an gane ko saboda waɗanda sun faɗi ta sun fi yawa kenan magana ta biyu ta ce ana sadarwa yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a mun gane ko yawwa kenan sai a ɗauki cewa atafi na an kai kenan wawu ba wawul istinaf bace wawul atfi ce amma dai duk da haka dai alwaqf wal ibtida yayi tasiri a cikin mi a cikin ilimi na aqida malam abdullahi haka ne ko ba haka ba to ayan mu ta gaba sai wato aya ta 24 da 23 zuwa 24 a cikin suratu annaba amma kenan a safha ta 261 a cikin littafin alwaqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al aqida an gane ko shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba ya ce to malamai sun yi sabari akan tsayawa labiti na fiha ahqaba ala ra'sil aya wadan sun kace za a tsaya annal waqfa ala ra'sil aya kafin ya isa kace labiti na fiha ahqaba sannan ka tafi la na fiha magana ta biyu sun kace a'a la waqfa ala ra'sil aya bal tusal bima ba'daha kenan labiti na fiha ahqaban la na fiha bardan wala sharaba to waɗanda sun kace alwajhul qawl al-awwal waɗanda sun kace wato ana tsayawa la yazuquna fiha bardan wala sharaba jumla musta'nafa sun kace jumla ce ta daban ta tadammanu ba'd tadammanu ba'd ahwal ahli nar tana bayyana kenan wasu hali na mutanen wuta wa damiru fiha shi damiri na fiha raji'un ila nari kenan labithina fi nari ahqaba an gane ko to kenan wal ma'ana anna ahlan nar yalbasuna fiha ahqaba yan wuta suna zama a cikin ta lokuta zamunna masu tsawo min zamani wa annahum la yadhuquna fiha bardan wala sharaba sannan su kuma ba su dandana komi na sanyi duk da yake sun fassala bard da bacci amma dai bard yana dauka sanyi wala sharaban ko wani abin sha an gane ko sai abin sha wanda yake mai zafi Allah kai mu tsari su ko wadanda sun kace ana hadawa sun kace anna qawluhu ta'ala la yadhuquna fiha bardan wala sharaba halun min ahqaban hali ne na ahqab kenan la yadhuquna fi tilkal ahqabi ba za su ɗanɗana ba a cikin waɗannan lokuta bardan sanyi wala sharaban komi ko abin sha illa hamiman sai hamim ruwa mai zafi yau gasaƙan da ƙasaƙ ice ne wanda sukin kace mai ƙaya fa damiru fiha ala hadal wajhi to in muka ɗauki wannan akan wannan wajhi aidun ila al ahqab za a mayar da shi zuwa ga ahqab ba ga ilan nari ba wal ma'ana kenan ma'ana anna ahlan nar su yan wuta labithina fiha ahqaban za su tabbata a cikinta lokuta fi hadal nau'i min al azab a cikin wannan nau'i na azaba huwa annahum la yadhuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa fa idan qadat tilka al ahqab idan waɗannan lokuta sun ka kare sara lahum min al azabi anwa'un ghairu zalika sai ai musu wata azaba ta daban an gane ko sun ka ce abin da yake karfafa wannan fadar Allah subhanahu wataala hadha wa inna lit taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha فبئس المهاد هذا فلي- فليذوقوه حميم وغساق sannan wa akharu min shaklihi azwaj kaga ko ta azaba ta daban to wannan waqafi da ibtida'i yayi tasiri a cikin aqida alqawl alawwal magana ta farko fihi anna ahlan nar yalbasuna fiha ahqaban yan wuta za su zamna a cikin wuta wal hiqbu mukhtalafun fi muddatihi an yi sabani akan me ake nufi da hiqbu wasu sun kace alhiqbu alhiqbatu ko alhaqbatu ko alhuqbatu musallasul lugawi muttahidul ma'na muddatun min az-zamani wani lokaci ne na zamani wani yanki na zamani mubhama wanda yake mubham ba a iyakance shi ba gaira muhaddada wanda ba a sa mishi iyaka ba mubham a dunkule yake amma da yawa daga cikin malamai sun kace an ce hiqba ko hukba 80 sanatan shekara 80 a nan duniya min siniyi duniya na shekarun duniya an gane ko yawwa to waɗanda sun ka ce suna tsayawa a cikin wuta ahqaban sun yi sabani akan magana biyu kenan sun ka ce annahum yalbasuna fi jahannama ahqaban mu'abbada la tantahi za su tabbata a cikin wuta har abada ba sa fita an gane ko kenan sun fassara al ahqab ma lan qita lahu abinda bayyankewa ina fata an fahimci ni wal ahqab la ya'lamu iddataha illa Allah sun kace ba wanda ya san iya adadin ta sai Allah kinan Allah ya ce ahqab amma yana nufin fa abbara an khurudihim bi tatabu'il ahqab alaihim kinan zamani zai dogi akan su alqawlu thani su kuma magana ta biyu an gane ko sun kace annahum yalbasuna fi nari ahqaban tawila za su zama na a cikin wuta lokaci mai tsawo ina fata an fahimce ni summa tantahi sai wuta ta kare wa tabqan naru khaliyatun laysa fiha ahad sai su- wuta ta zama na babu kowa cikinta ina fata an fahimta yawwa za ta zamna babu kowa cikinta kenan waɗanda sun ka yi saɓani na cewa abinda ake nufi da ahqaban an gane ko eh, sun ka ce labisi na fiha ahqaban za a tsaya sannan a wuce to shin shi ahqaban kin nan menene wasu sun ka ce a'a lokaci ne wanda ba bai da iyaka wasu sun ka ce a'a eh, lokaci ne wanda wuta za ta kare mutane su hita an gane ko to tunda an ce tabqa laysa fi ahad sai sun kai sabani magana ta farko sun kace al muradu bil ayati usatul mu'minina waɗanda ake nufin za su fita cikin wuta su bar wannan wutar tana nan tana ci balbal bal su ne waɗanda sun kai sabo daga cikin mu'minai ina fata an fahimce ni yawwa to sannan wasu malamai sun kace a'a ba a cewa ta masu sabota ta mu'minai sun kace anna hadha yurduhu zahirul qur'an zahirin qur'ani yana mayar da shi domin Allah ya ce wa kazzabu bi ayatina kizzaba ka ku ba mu'minai masu sabu bane الثاني أن الكلام على أساة المؤمن ليس من شأن القرآن المكي الأول galibi qur'ani da yake sauka a makka baya zancen masu sabo daga cikin mu'minai wasu daga cikin su kuma sun ka tafi cewa a'a balil muradu umumi ahlin nari dukkan yan wuta ake nufi fastadalla haula bi hadhihi al-aya ala fana'in nar wasu sun ka ce to kenan duk wuta za ta kare a ƙarshe kenan sai ya zamanto babu kowa a cikin ta an gane ko to sun kafa hujja da wani hadisi da'ifi an gane ko wanda imamu tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir wanda la ya'tiyanna ala jahannama yawmun zai zo ma wani iri wani iri ga jahannama ka annaha zar'un ka ce kamar shibka ce hajjun an gane ko wadda ta eh, zanya banya ta bushe sun mai hiju fatarahu musfarran wahmarra an gane ko wahmarra shi wannan tsiron ihmarra hajjun ya bushe ihmarra ya koma ja takhfiqu abwabaha kofofinta suna bugawa to wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba an gane ko na cewa wuta za ta kare to sannan ya kawo maganganun malamai game da cewa abinda ake nufi da yadda za a yi jam'u tsakanin aya ya kawo maganar shankiti da game da abin da ya kawo shi wato labiti na fiha ahqaban yace muta'alliqun bima ba'dahu ai labiti na fiha ahqaban za su tabbata a cikin wata lokuta masu tsawo la yadu fi hali kaunihim la yaduquna fiha bardan wala sharaba an gane ko wasu lokuta na wanda za su zama babu abin da za su sha sai wannan daga baya ai musu wata nau'i na azaba ko kuma waɗansu malamai inji sun kai yace annal ahqa anna hadhihi al ahqab la tanqadi abadan ba sa karewa har abada yace ko mu ɗauki ahqaban ala tanahi wal inqida'i misali mu ɗauki cewa za su zama na lokuta masu tsawo waɗanda za su ƙari to fa inna zalika inna ma fahima min mafhumi zarfi an fahimce shi ne daga mafhumi zarf tunda yace ahqaban lokuta wa ta'bidu musarrahun bihi mantuqan shanqin yace to shi ko ta'bidi an faɗe shi musarrahun bihi kinan inda Allah yace khalidina fiha abada kinan magana ta ƙari yace to in mun ka je wajen tarjihi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun j- ijazat wajhaini guda biyu an gane ko yace kuma dukkan kaulaini suna da karfi daga cikin su ko ka hada ahqaban da wancan ko ka hada ahqaban amma dai duk yadda zaka fassara shi baka cewa wuta za ta kare ko yan wuta kafirai za su fita cikin ta don su akwai nasti mantuq wanda yace khalidina fiha abada wallahu ta'ala a'lam to ayar mu wadda zamu je kanta wadda ita ce aya eh, kafin ta ƙarshe wato ita ce ah, aya ta ashirin da tara zuwa aya ta talatin da uku a cikin suratul mutaffifin a shafi na ɗari biyu da ɗaya wajen innan ladina ajramu kanu minan ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun ko ba haka ba aya ta ɗari biyu eh, sa- shafi na ɗari biyu da ɗaya an gane ko to wajen falyawmal ladina amanu min al-kuffar yadhakun ala al-ara'ik yanzurun hal thuwiba al-kuffar ma kanu yaf'alun ikhtalafa al-ulama fi al-waqf ala ra's hadhihi al-aya kinan malamai sun yi sabani wajen yanzuruna ala qawlaini akan magana biyu alƙaunul awwal wasu sun ce la waqfa la yuqafu ala ra'sil aya ba a tsaya akan aya bal tusalu bima ba'daha kenan fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun ala al ara'iki yanzuruna hal thuwiba al kuffaru ma kanu yaf'alun an gane ko kenan sai an hada alƙaunu thani magana ta biyu annal waqfa ala ra'sil aya sun kace ana tsaya akan aya kenan alal ara'iki yanzurun sannan aje hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun kaji magana biyu to wa wajhul qawl al awwal wadanda sun kace ana sadarwa sun kace yanzuruna muta'alliqatun bima ba'daha lafzan tana da alaka da abin da yake bayan talaffuzi wa zalika anna jumlatu hal suwibal kuffaru ma kanu ya'malun ما كانوا يفعلون في محل نصب كنا تنا مصين محل نصب بعد اسقاط الخا اسقاط الخافض بايا ان سريد كو ان شري حرفي نجرة شري الخافض كنا فاصحاب هذا القول وان سنك فدي wannan magana qayyadu an-nazara bin-nazari ila thawab al-kuffar wa jazaihim sun kayyade kallo zuwa kallon sakamakon kafirai an gane ko da abinda za a sakan ka muku su dashi fal mu'minuna yadhhakuna minhum kenan muminnai suna musu dariya nazirina ilaihim suna kallon su wa ila ma hum fihi min al'adabi wal hawan da abin da suke cikin shi na wulakanci an gane ko kenan fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakuna ala al araiki yanzuruna an gane ko yawwa kinan wasiyaqu yadullu ala annahum yanzuruna ila jaza'il kuffari wa iqabihim suna kallon sakamakon da ake yi ma kafirai litaqarra a'yunuhum bi ru'yati jaza'i mukhalifihim an gane ko su dan saboda su yi farin ciki da irin sakamakon abin da za su gani kenan yanzuruna kenan suna kallo ne sai an ka sadar da shi kenan an yi naz'ul khafid hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun kenan suna kallon sakamakon da an kai ma kafirai yawwa wa wajhul qawl athani su ko waɗanda sun ka faɗi magana ta biyu sun ka ce anna jumlatu hal suwibal kufaru ma kanu yaf'aluna isti'nafiyya wa amma yanzuruna fallahu subhanahu wa ta'ala qad atlaqa an-nazar fihi Allah ya ce yanzuruna wa lam yuhaddid an-nazar al-manzur ilayhi bai ce ga wanda ake kallo ba fal aula fi dhalika al-umum sun ka ce a gami wala wajha li takhsisihi bin nazar ila amrin muayyan bai dace a keɓance ba a ce a sakamakon suna kallon sakamakon kafirai a'a bal huwa mutlaqun fi kulli nazarin yata'amuna fihi ina fata an fince ni to sai mu zo zuwa ga asarul waqf wal ibtida' ala al aqida in mun ka dauki na farko al qawl al awwal fihi ithbati anna al mu'minina yanzuruna ila thawab al kuffar yana nuna cewa mu'minai za su kalli sakamakon kafirai wa jazaihim fil akhirah a ranar tashin alkiyama li'annahum kanu yu'dhunahum fid dunya don sun kasance suna mi cutar da su a duniya kenan sai Allah ya nuna musu sakamakon su fa yashfi Allahu sudurahum sai Allah ya warkar da zukatan su bi itla'ihim ala azabi man kana yu'dihim da azaba wanda ya kasance yana yana cutar da su wa yahza'u bihim fi dunya yake izgiri da su wa amma al thani shi ko magana ta biyu fa fihi anna an-nazr mutlaqun a an-nazar kallon mutlaqun ne ghairu muqayyad an gane ko ba a kayyade shi ba fa hum yanzuruna ila kulli na'imin lahum suna kallon kowace ni'ima wadda Allah ya musu wa azabin li mukhalifihim kuma da suna ganin azabar da wato Allah yake yi ma waɗanda sun ka saba musu an gane ko to wa yu'ayyiduhu siyaqul ayat fa inna Allah subhanahu lamma zakara masira al-kuffar wa, wa azabahum da Allah ya faɗi makoma kafirai da azaba su sai ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ثم ذكر نائب أهل الجنة على الأرائك ينظرون فدل, فدل على أن أعظم مقصود لهم هو النظر إلى ربهم عز وجل kenan kallo ba guda bane ba wai kallon kafirai bane yafi kyawu gare su kallo zuwa ga ubangiji ai shine yafi kyawu zuwa gare su an gane ko to madalla to tunda an ce kallo umumi na ba sani ko mun fahimta ba ba a kayyade shi ba ba a ce kallo zuwa ga kafirai kadai ake nufi ba a'a على الارائك ينظرون ينظرون الى الكفار والى جزائهم والى الله كنا wannan zai tabbatar da isbatul ru'ya ta Allah subhanahu wataala wanda ahli sunna wal jama'a sun ka tabbatas ko ba haka dan bane yawwa sannan kuma wajen tarjihi yace jawwaza ba'd al ulama'i al wajhaini wadansu malamai sun yi rajjaha kamar sun halatta duk ana iya fassara da wadu guda biyu tunda ku guda tana shiga karkashin guda wallazi yadhharu yace amma abin da yake bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi na wajen Allah anna al qawl athani huwa as-sawab sai ya zabi magana ta biyu domin tunda su wadanda ce yanzuruna mutlaq ne to shi ko wancan sun kai taqayyidin shi ga kallon sakamakon kafirai kenan asalin shi yanzuruna ila sawabil kuffarina an gane ko to amma tunda an ce yanzuruna a dauke shi yanzuruna suna kallo ka- za su ga sakamakon kafirai za su ga azabar da ake ma kafirai za su ga ubangiji kaga shikenan duka ya shiga ciki shi yasa yin rinjayar da shi wallahu ta'ala a'lam to yanzu abu na karshe wanda za mu zo akan shi shine cewa eh, a cikin littafin al-waqf wal ibtida fil qur'an an gane ko fil qur'an al-karim wasilatuhuma al-warf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fil qur'an al-karim a safha ta 50 an gane ko na abin nan ya kawo bayani akan suratul bayyina wajen eh, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab inda kuma yake son ya nuna ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da wato nahwu alaqatuhu bin nahwu yace to wa kadhalika al-waqf ala al-bayyina domin ya ka misali ne uku sai zo ga na hudu وقفي أكن كلمة البينة في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة to shi wannan bayyana din na yace kafin ne a za a ɗauke shi matsayin waƙafi kafi idza rufi'a rasulun in an ka yi ma kalima ta rasulun raf'a ala annahu khabar mubtada'in mahdhuf kina matsayin khabar na mubtada mahdhufun taqdiruhu huwa rasulun mun gane ko kina sai mutu waqf ne kafi ma'ana an tsaya amma abinda zai bi ba yana da alaka da wancan fa in rufi'a rasulun alal badal in an kai rafa'a na kalima ta rasulun ala an kan matsayin badalina min al bayyina an gane ko kenan bayyinan nan ita ce rasulun yace to lam yakun al waqfu kafiyan li'annahu la yafsulu bayna al badali wal mubdal minhu an gane ko ba a fasali tsakanin mubdal da mubdal minhu kaga wannan ya nuna cewa kenan sabanin i'rabi yasa za a ganin shin ya kamata a tsaya ko ba za a tsaya ba ban sani ko mun fahimta ba duk da yake tun da karshen aya ne eh, ban sani ko mun fahimta ba an zo karshen aya inda aka tsayawa to a ɗauke shi matsayin waqfu kafi a kaddara mub- a kaddara mishi khabar ne yana da mubtada shi yafi dacewa eh, ko fi zama daidai ko shine ma daidai to kaga ashe ilmul waqf al-ibtida tasirin ilimin nahau ya shigo a cikin shi ko da mun ce tsayawa shine daidai wancan kuskure na amma i'rabin da yana nuna cewa ta fuskar ma'ana kana iya i'rabin shi badali kana iya i'rabin shi khabar mubtada'in mahdhuf an gane ko to wannan shine karshen abinda za mun ka tattaro na ilm al-waqf wal ibtida fil qur'an al-karim insha Allah ta'ala wannan sune iya mas'alolin da mun ka tattaro sai kuma cikin tafsiri da ake gabatarwa waɗannan matsalolin tana za su sake bijirowa amma kaga wanda yake son ya bi wannan fannin ya san shi da ka'idodinsa kaga shi ya samu wanda zai bi in kuma Allah ya mu da tsawon rayuwa kuma bai hana tun da zama da cikin tauba waɗanda sun kai saura kuma mu zo mu yi bayanin su koda a gurguje na a lokacin da ake gabatar da tafsiri muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan ayyuka su zan sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira Allah uh, ya tsare mu da imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira Allah ya taimake mu a duniya da lahira Allah ya gafarta mana da kulluhin musulmin Allah nan ya kamata mu dakanta uh, abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh